Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Mabai Matazurot, Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
Tawa da mu a wannan mazani ne albarka zawuyar Malam Muhammadu Sakir karkashin jagorancin Sharif Mustapha Idris domin ci gaba da karatu a littafin Maulana Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu na Ruhul Adab wanda malamin Malam Shehu Mansur ke gudanarwa. yau ashirin ga watan nuwamba mai lafiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da biyu ga watan zulhaj hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin allah su bada ikon sauraro lafiya amin akarbar kuma allah bismillah ربنا بسيد المختار ونوره وقيده المدرار فعبنا العلم والمعارف وعلينا المرام والعارف يا ربنا بعبد العباس
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدي وارزقني في سنة تاتي لنا بالزرع الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da shi kadai da ya haifa ta ba a haife shi ba ko da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi kai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala bin jalal wal ikram alhamdulillah muna nan dai a cikin littafin nan na maulan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mai suna ruhul adab bima hawalin kanin wa adab
ومن مراتيا كثيرا ناسها كاملا رفعني إماما صالحا ما له لا ترى فلا تدسر وقلت من دوام الصبر ولا تخالفه ولو بعد فترة دعائه فقل دوام ذاتك فقاله ليس أقوى يقول للمؤمن تغفر لغيره في العالم وقد كما لو كان دون عالم فليس للمريد غير الغني مع الرسول ثم مدعه العلي ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى قول بالرجال وقم مع سيد ومن دربه وقم مهيبا ومن فتبنه بقدر ما تحبه تناله لكنه للخير قد هداها
wallin murabiyan shi ne ke karka zauna haka ka nemi shehin tarbiyya wanda zai tarbiyyanci ruhinka ya fada ka da ubangijinka domin iyayen biyu ne akwai uba na jiki kuma akwai uba na ruhi har annabi Musa alaihi salam yana faɗi yana cewa man lam yulad marratayn lan yulid malakuta samawati duk wanda ba a yi so biyu ba ba zai shiga malakutin Allah ba bayan babu ka ta haife ka sannan ka samu shehi mai tsarki jagora na Allah mai bin sunnar Allah ya ja ka zuwa ga Allah to daga nan ne za ka samu haihuwa ta biyu ka san asrarai jikinka ka san abin da hannunka yake so ya taba ka san abin da bakin ka yake so ya tauna ka san abin da hannunka yake so ya shaka ka san abin da idan ka yake so ya gani ka san abin da kunnen ka yake so ya ji ka san abin da farkin ka yake so ya dandana amma baka san abin da nafsin ka take so ta ji ba baka san abin da kalmin ka yake so ya ba baka san abin da hankalin ka yake nema ba baka san abin da ruhin ka yake so ba baka san abin da asirin ruhin ka yake nema ba to shine dalilin neman shi murai kuma malamai ko jagorori a cikin addini sun ka tsohu ne akwai shehu tani akwai shehu talbini akwai shehu tarbiyyar akwai shehu tarbiyyar akwai shehu wanda sun mutane da kasa komai ɗaurin larabcin su ne warware maka ne maka haccin duk wani kulle-kulle ko wani ne wannan shafi shi ko kusali ne wanda zai shi fada a koma gidansa a zo a buɗe littafi a karanta wannan khalifan annabi ne magajinsa sannan na biyu shi ne shehu talbiyyar wanda za ka zo ka ce kana da rashin lafiya a maganganunka kana da rashin lafiya a ayyukanka kana da rashin lafiya a cikin halayen don abin da ke sa kare da nika ke a tsawon af'alu ahwal to sannan a tsawon suna mukabala da shakka af'alu suna mukabala da launi ahwal suna mukabala da zamani farko maganganun ka suna fuskantar shakka da kokwantan al'amura na tasirbiya na Allah da kuma maganganun sa na ayoyin Qur'ani sannan suna shakkan maraji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu ba'arin hadisai da kuma wasu abubuwa da tsakanin ka da mahaliccinka sannan ayyukanka suna fuskantar zargi abubuwa kana haɗa kindurmin wuya da yau sannan halayen ka suna fuskantar tsara to shi ne sai ka zo wurin shehu tanbiyi ka ce ina da akawalu da af'alu da ahwalu ina so samu lafiya sai da ne zo na gaske ne sai ce istighfari salati la ilaha illallah istighfari sai kone mana miyagun maganganu da banza salatin annabi zai kone miyagun ayyuka sannan la ilaha illa zai yi koyi miyagun halaye da ɗabi'un banza shi ne farko ke da sai lati istibari salati haidala to daga nan sai ya nuna maka cewa kai maka jiyayye ne kuma gajiyawar kala uku الظلم والأجل والذل dukkan gajiya nau'i ne na gajiyawa sannan kuma Allah ta baraka ta'ala shi ke da hauri shi ke da kuwati shi ke da umarnan to daga nan ne sai zuciya ba ta shauƙantu zuwa ga sanin mai wannan sabon to shi ne ma'anar tarbiyya da ake dole ya ga tarbiyya to ya samu sanin الدؤم والعدل والذل ناشئ الهول والقوة والمعونة نعلم to daga nan shi ne ma'anar al'inkuba min nomin kafin bawa ya barka daga bacci da gafala ga barin Allah ya fahimci ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yana ta ibadu kula da sallah kula da wajiba kula da lazi girmama iyaye barin ba na ka karka zuci sigari kalle wuyi kalle shiya kalle kosar karka abota da mutanen banza to daga nan shi kenan sai ne shi ne tarbiyya shi ne wanda maulana shi ibrahim sallallahu alaihi ya kawo a nan yace ka nemi shi ne tarbiyya ne rainar ruhi
كبيرا ناصحا kabiran masalin ilmomin zuciya wanda ya san abin da zuciya take dauke da shi na ainihi kuma ya san maganin sannan na sa ne na fiya da bin Allah daimin ya ta kai zai fiya da wurin Allah shi ba abin da ke ajiye ka ne karɓa ba shi zai iya ba ka ma zuwa abin da ya mallaka ka ba Allah kawai shi ne shi ne tarbiyya ba abin da ya haɗa shi da abin hannun nan maganin a abin da ya mallaka ma zai iya bayarwa in dai za a ba Allah كامل إرفاني sannan idan ya takabbal Allah ya san Allah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin ya san shi. ba wai ya san Allah al-awwal da san shi al-akhir ba ba ya san Allah al-zahir da san shi al-batin ba to kuma ya san shi al-batin da san shi al-zahir a ya san Allah al- huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin kamil irfan
إماما صالحا sannan ya zama jagora ne ko shi mutum ne duk makwabtan da sun shaida da ko da ba musulmai ba ne sun shaida na Allah ne saboda yadda zai zauna da su shaidar maki daban shaidar kurakurai daban a matsayin ka suka ba shi magana kan ka daban wanda babu wani abu tsakanin ka da shi kuma suka ba shi magana kan ka daban to so ake wanda ba ka da wani alaka da shi ya buɗe baki ya je ka sai da shi da abin da ya haɗa ka da shi to sannan ne za ka zama shirin tarbiyya in kiristoci da makwabtanka in waɗanda ba ɗan nabi ba gani ko ne na ƙila su dole za ka girmama su ka ba su haƙƙin su na musulunci ka girmama ko wani kayuwa ka zo in an mutu rasuwa ka zo yana da ta zo na bakin ciki ka zo ka tura su bakin ciki in na bakin ciki ne ka ba magana ta ba ɗan nabi ba ba ruwanka da wani to shi ne ma'anar imaman sada amma idan kuma ya yi magana a kansa wannan ko ne magana ta faɗi nan ba matsala annabi har yau ba ne faɗin magana ta faɗi a kansa ubangijin ma ce ku ne wasu ce ma yana da mata a wurin billahi to zai ba da kaga wanda ya ce Allah yana da mata yana da ɗa a wurin billahi قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد to in dai an gawa Allah ta shi ko ba wanda zai tsira daga bakin halitta in dai wanda ya halitta halitta ma ba su kyale shi ba da bakin suna faɗin maganganu to a shi kuwa ba wani annabi ko wani wali ko wani zalimi da zai alinta daga sharrin bakin mutane to abin da ake so ya zama duk abin da za a faɗi baka baka yi wa mutane ba na ƙarshen ka duk irin da suka girmama suka da tasu hakkin yanzu sun hana ka naka da kabar Allah to shi ne ma imamin sada wannan shi ne zama shehin tarbiyya ملكه نفسك shi yake idan ka same shi ka mallaka masa kanka
فلا تدبر kar ka rika yin dabara a cikin lamarin ka in za ka yi aure sai ka shirya yan dabaru da kare shi kare shi in za ka yi kasuwanci sai ka shirya yan dabaru da kare shi kare shi da sauran halayen ka sannan ne za ka zo shi ne ma'anar talatu da shir kada ka rika yin kuskuriya a komai na ka sai ka zuwa nan in za ka fara neman aure ne da ya bar ka wata gino shi a bari ko da zuciya ka za ta yi tsaki ka bari ba kuma baka sa abin da za ka bari ba sannan za ka fara kasuwanci ka gaya masa in ma ka ta haihu kamun haihu na ka gaya masa in ka so ka ba da zaki haka ake so ka ba da zaki a baka sunan da zaka ba in ya so shi ka je ka gaya wa iyayen ina ma yanzu da yana ne ya ce nan to je ka gaya wa babar ka duk sunan da ka bayar yayi in kuma ya so kai ya ba da suna kai suke shi ke shi ne shi ne kirki to shi na so fara da shirkar karkar yin jiwa a cikin lamarin ka ko ne za ka je ka gaya masa وكن كميت shi yake ka zama kamar gawa kamar matacci a gabansa دواما idan ka haka wato tsawon zamani ne تقبل to za ka ba da labarin da bayan Allah suke bayarwa duk wani abu na kashe shi da wani abu na fatahi da suke samun Allah da ganin Allah da suke da samun ilimi da kulli da samun haske da sanin abubuwa na gaibi to kai ma ana na wata za ka ba da labari amma in ka ga baka kai nan da ba kai gaskiya na cikin bin waɗannan sadai kai ra'ayin kanka kawai kai ma sabuwar kanka ne ka fi abin da kake so amma in kai hakuri kai ne ya kamar su bar gawa a gaban su su ke juya ka sai yanda suka gada ba za ka tsaya ba wanke nan ba gawa ya ga ana wanke shi kuma yin ba wanke ba ake aka ce shi kuma wa ka zo ba sai ma ka zama kamar gawa a hannun mai wanke a gaban shi
ولو كان فساد رأيه ko da bayyana ɓacin ra'ayin ya zo maka ko da an ga shi ai shi kaza ne ai mashayi ne ai mallaci ne ai kaza ne ai ɓarawo ne ai kaza ne shi ne da ka bai in dai ya fita kuma sunan da muka gaya maka shi ne sharadi ya zama murafiya khabira nafiya kamil insani imaman sada in dai ya fita wannan sharuɗin duk abin da za ka ji an cikin ma kalla shi shi ma kuma ya aikata abin da kai ka san ma'anar shi ba tsakanin sun na musa da sun na hadir haka ta faru yana neman jagora cikin tarbiyya Allah ta yarda da Allah ya shirya da shi da da sai na kada farko ne ko na so yi shi sai na kada yake ba za ka yi shi na ba saboda abin da yake dauke da shi na ilimi ba irin naka ba duk abin da za ka za ka magana mu ko ba a ce da mu dinne ko ya aka yi ba mu sai ya samu ido ko yace a in dai kai hakuri na bika Allah ya zan ya hakuri ta abin da za ka farko abin da aka fara yi shi ne kasa kwale-kwalen da ake cikin su akan teku shi ne ilimin na farko da za ka koyar aka fasa kwale-kwale yace a harka hali ta da ala da kaji ta sha ba ka fasa kwale-kwalen nan ne don ka harkar da mutane da ke ciki kaza kaza yace a tsaya maka da kai ba na tsaya ma in ka dinga kanka tambaye ne ne ilimin ba ya yanka hankali don ba a tambaya sai ka yi rubuta kai shi ko sai da ka ba irin wanda za ka yi tambaya kai ne wannan sai ya ce ne imani ku yake ko ya ku ya ku ba zan kara shi ke nan ana sauka a kwalata da an shiga gari kawai yaro ya mutu daga gari ya kama shi ya kashe wani ilimi da zuciya yake a kasar da nafsa ya ce sai ga lafi laqad jibu shi al-qura yanzu ko da ya je ma aiki halitta kake ba in ba ne kake ba dan karamin yaro ko wani da duka aka mai ta muku yayin da kake abin da yake kai yayya muka yi ba na ga ma an kabi ni ba la ta alani an shi in ba hatta ubi sarka ne sir ya sake ba da hakuri ta in ya kara a sallame shi kai an kawo ni na ta yi shi ke aka ci gaba da fiye da mutum ne mutum ne ko a ba da abin da abin sha ba a ba su ba sun fito ko da kasar gangarin za ta ba yake tayani mu kama kasar gangarin da gyara da aka gyara annan Musa ya ga abin ya wuce hankali ya ce a mutanen da su nemi mun ne musu ba mu abinci ba su ba mu ba mun ne musu ba mu abin sha su ba mu ba amma kuma kana kokari wani gyara musu ta dangare sai ce ha za su rabu bai yi wa bai fa idan ci kuka bita yi malam tasadi alaihi salam to daga nan za mu rabu amma kamun mu rabu zan gaya maka fassara duk abin da ka gana aikata don karka ji ka tara malamai kana ba su labari ta ga wani mabannaci da duka amma sai yi da wakana ne wata ke ya mun yi ba ba a ci ana ba wakana wa ra'awun mulkin ya gudu kullu ta da cikin kasba ka ga wannan karkalan da ka gana masa na wasu talakawa ne da shi suke samun su ne iyalin su ba akwai wani sarki azzalimi a gaba in ya ga wannan kwale-kwalen da yana da kyau zai kwaci aikin sa ke nuna ana kwace masa kwale-kwalen mutane yana fa su lute sai daga shi ya sa na fasa idan sun sauka su su su gyara abu in ya ga wannan wujin da nan ba zai kama ba ka ji da nuna kan sa kwale-kwalen kuma ba musa menene ya baka mamaki dan na fasa kwale-kwale ka manta ba ba ka baka labari ba ba ko wani sarki ba ga ni ko na kashe jarirai kana yaro ta sa a cikin akwati a cikin kwando ta sako ta akan ruwa ta dinga tafiya akan ruwa kai kadai ba jagora ba ka mutu ba kuma ka tafi ka bada hannun da wani hakkin girma ba abin da ka baka sai yanzu da girman ka dan na ta farko da zaka mutu ka manta idan zai je kiyaye ka cikin kwandon ne kana ya gidan da wani ba abin da ya same ka sai yanzu da girman ka dan ka farko da annabi ya girbe ya ce shi Allah ya ce amma gulam fa kana abuwa mu'minin fa kashina an yi da ma dubiyana kuma wannan yaron da kaga na kashe iyayen da biyu mu'minai ubansa yana son Allah uwarsa ma tana son Allah amma idan ya girma kafiri zai zama wannan in ka kai shi da yayin da sai ya gane wannan sai muka haɗa da kai da ne ka fuskar shi ne muka kashe kuma ma yana mamaki na kashe yaro mu za ba sai bane kama da ciki ne mutu ne kan gudu ka tafi wurin annabi shu'aib ko kana so mu da labarin ne annabi sai ka yi wani malami da kwakwal shi ta abin da ma ne yi ba wa ta biya ta ka ta to kai da ka kashe babba ba kai gane ni sai ni da na kashe yaro karami ne ba na gaba يقرأ أما الكتاب فكان الغلام يتيم في المدينة وكان تعطي كم ذمتهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا خيرهما رحمة من ربك وما فعلته على البيت هذه عند كل من شنو سر من تربيتك وما فعلته على البيت yace amma ka san da ka gani sai waɗansu marayu ne a wato wannan katangar da gani akwai tsakka a ƙasa akwai zuciya da wani bawan Allah ya binne ta ƴaƴansa ne marayu yanzu ba su girma ba idan katangar nan ta baki ma zuciya za su ga wannan zuciya za su tashi ni kuma Allah ya nuna min suna gani shi ne yake ka taimake ni mu gyara katangar kamun su girma in suka girma Allah zai nuna musu wani zazo su tashi zuciya kuma kana tsaye mun yi taimako ba a taimaka mana ba kuma yanzu ya kai mun kawo ne ka manta kai da kake wurin Allah sai ba ka tabbata mutane a bakin rijiya ba kashi kusan arba'in ko iya ɗauke ni ainihin musulmiya saboda Allah ya baka ƙarfin annaba arba'in ka samu kai kaɗai ka tsalle wani ka shayar da ruwa wani aka nemi a taimaka maka da kai da ka tafi gidan annabi sha'ibu akan annabi ta dole ne ta ga ka kai ba ka bukatar sakamakon sai wurin Allah ni ne ba na bukatar a saka min daga Allah yake ta yake to kada ne da yake a hayi daga nan kuma ni ilimin mu haka yake in kai hakuri aka kai karfi da kai to za ka ga abun mamaki amma in ba kai hakuri ba za ka ta jira za ka ta wadan abin da ranka yake so sai karshe kuma ka zo kana cizon ya to shi ne dalilin da ya kashe wuce walau ba na hasadu ra'ayi ko da bayyana bacin ra'ayin shehin naka ya zama an ce ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza in dai ka kalle shi kaga ya zama murabbiya khabira nafi'a kamil irfani imam salih to kai ka damu amma in da suka wadannan ba to nan da ne kawai zai yi gari ka ne kawai wata kila dan ta sani yanzu yana aikata abubuwa ya yi zo da kai shi da wata amma in dai ya samu waɗannan natsuwar da wannan kamala duka kai da kake da kake kana gani to kar ka saurari ba kin da ta kai
ولا تخالف so yake kar ka saba masa
فقل دواما ذا اتساع so yake ka zama a kowane lokaci ne koyi da shi kawai ka tsaye da kullum na karɓar idan ka ka bi shi kurum da Allah daga gani ka nemi tawili daga Allah ka zan mai kwaikwayon a cikin ayyukansa na shari'a a cikin abubuwan da ya aikata ne shi ne maka duhu ka bar wa Allah wannan kar kai koyi da wani duk abin da ka ya saba wa shari'a shi ne kai kar kai ka bar wa ka bar wannan tsakaninsa da Allah shi ya san wannan ba ruwan ka da wannan فخلوا للشيخ shi ne ka ga kuskure wanda shi ne murabbi ya aikata أقوم
a tsawon da shi ne daidai وأليق shi ya fi dacewa من المريد a wurin muridi almajiri ne neman Allah kan almajiran ku ne akwai ɗalibin akwai tilmiru akwai muridi kamar yadda malamai suke ustazu mu'allim shekh ustazu mu'allim shekhu tilmir ɗalibin tilmirin muridi wannan addu'a yake nema wannan ruhun jariya ke sa koya mai wannan ko ubangijin halitta yake nema wannan malami ne wanda za a zo ana neman addu'a a wurin shi wanda ko malami ne wanda ke koyar da ainihin addini hukuncin hukuncin addini wannan kuma shi kuma malami ne wanda yake sada bayi da ubangiji sai da uku
عند من أقل ya fito wannan bayani da muka yi amma ba aure wanda yake da hankali ne zai iya gane cewa fa kadau li shehi a kawar wa al yawm min al mulk inda bana ka kuskure wanda ya jiro daga zatin shehi murafi wanda ya zama khadira wanda ya san ubangiji
لا تلتفت لغيره في العالم kada ka waiwaya ka dubi wani ba cikin duniyar malaman tarbiyya ko shehunan tarbiyya kada ka kalli wani wani hadisi shi ne na kanta hindu gari kada ka waiwaya ka dubi wani ba fil alam a cikin alam baki daya وكن كما لو كان دون عالم ka kasance kamar da za a ce babu halitta yadda za ka yi za a ce duk duniya kowa ya mutu da kai kadai to a za ka kalla ba kowa a duniya ko ka ɗauka daga kai sai shi ne kuskure to da ba ka ganin kowa kawai sai shi kawai
فليس للمريد babu da almajiri غير ذا الولي ban da wannan wani mulkin makatuni shi ne shi ya rabbi Allah مع الرسول tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ثم مولاه العلي sannan ubangiji ka madaukaki dama ai farko abin da Allah yake wacce ne su da man ana da ilayya ka bi ta barkin man da ilayya lamarin sa zuwa gare ni to sai ka ga shi jari ya mai da lamarin sa zuwa ga Allah sai ka bi shi to sai aka haɗu da in cikin kuntum tu dole Allah hatta dole kuma annabi shi sai aka sai ku ya sai ba annabi to wannan shi ne dalilin da ya sa ya ya fi wannan kar ka zama kana da wani duk shirin da za ka yi ka kaddara shi su jani ko duk shirin ko mun lalacewar shi in kai masa kallon shi su jani lalacewar sa ba za ka cuce ka ba ko mun yaudara sa wallahi zai yi yaudara sa ya kare kana nan tsaf ba abin da zai cuce ka amma in baka kashe shi jani tare da shi ba sai ya zo ya tashi ma imani ya kaddara maka zuciya ma in gaba abin shi to amma idan ka ga shehu jari ka ce ai dama shi ne dole kamar da shi Ibrahim ya gaya mana shi ne tarbiya da nika shehu jari to daga wannan shi ne matsayin shehu jari a wurina kan kan shi ka ci gaba to zai yi duk abin da zai saboda inna mal amalu bil niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa to daga ba magana ce ai wannan shehu kaza ne wani a niyyar ka da gaskiya ka ita za ta kwace ko mun gaskiya shehu ka da lafiyarsa in kai baka zama na Allah ba ba zai amfani ka ba amma kai ka zama na Allah ka ci gaba da kai ka gani ko ne ne ko ne ne ba abin da zai cike ka za ka ga ya gama yaudarar sa baki ɗaya ya kan ya ka lafiya lau ba abin da zai cike ka to shi ne ka summa ma'ar rasul ta da manzo Allah summa maulahu ali sannan ubangiji sa madaukaki dama nan ake son san zuwa lokacin da yana nuna shi sai ke tare da Allah subhanahu wa ta'ala to so da ka shi ne ke summa maulahu ali sannan ubangiji sa madaukaki ما دام غيره بقلبه gairu wani shehu jari da manzon Allah da Allah ma dama matakar suka tawwama
بقلبه a cikin zuciyar muridi almajiri ne neman Allah لا ينال معرفة المولى ba zai taɓa samun ma'arifar ubangiji ba saboda dalili ya yi allabi na aminta ƙulla wasu biyu ne wasila ya fi waɗanda kai imani ya fi muminai ku ji tsoron Allah ku kama tsani faduwa da Allah ɗin to shi ne da ke kama shi jijan dan ya kai wurin annabi don ya wurin annabi sai ya kama manzo Allah dan ya kai wurin Allah shi ne ko dalili to shi ne ma'anar wannan wannan أقول في الجدل yace a kuma ka faɗin wannan maganar da ku jar kai tsaye babu shakka babu kokonto matukar mutum yana neman tarbiyya ya kama shi murabi ta ne ya zama akwai wasu abubuwa a zuciyarsa ba jagoransa ba ba shugaban halitta ba ba Allah ba to yana cikin rudani ba zai taɓa samun ma'arifar Allah ba sura ta kaddar shi ne ka shi shi jan ne ko sura ta zama a zuciyarka babu kowa sai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah
وكن مع الشيخ دواما ka zama tare da shehin ka na tarbiyya da wannan tsawon zamani تربه za ka samu riba وكن محبا ka zama masoyi وارثا mai tsananin soyayya فتفلح to sai ka rahauta
بقدر ما تحبه gwargwadon yadda kake son shehin ka تنال إمداده kake samun madadinsa wato ilimin da Allah ya fashi da ma'arifarsa da asraransa da hasashensa da lada'ifu da mana'if da mawayi da Allah tabaraka ta'ala ya bashi da kusufati da tarakkiyati ba shi ne sai ka ga dawo za ta shiruhin saboda ita soyayya ita ce kamar farangar da ke sa bawa ya karɓo a turaren shirin kar ka damu da cewa wai kai a zawiya shehu ya fi son wani ko shehu ya fi son wani kai kai kokari ka fi son shi wallahi in aka ce maka wata rana baya nan kai ne magajin waɗannan da ya fi son ba wanda zai fi inkarin shi an waye gari sun fi kowa ka da zagin saboda ne an sa wawa ka kwashe da kanka ka kwashi babban kaso ka gura karka damu ka ce ai sai shi gaiman da ya zai kira sunana ka ringa jin daɗi ko ko ne a ce kai a kai ne ka shagaltar da zuciyarka da kanka so duk kadar ma ka yi kalamin da ku wargwadon yadda kake son su za ka samu madadin sa na ibn manza da ma'arfarsa da makamin sa ma sai ka ganka akai kawai yanzu saboda me ka shagaltar da zuciyarka da kanka to ƙarshe wata rana in baya nan zai kuma ka ga komai ya dawo ranka amma zai kace wani a wani ya dinga kanka ko kuma ya dinga baka ko a ce kai ka dinga baki ba shi ya dinga baka ba abin da ya samu ne ke baki ne ba dan ba su da shi ba wallahi saboda su samu kamshin abin da sakon annabi ke ji na wannan hidimar da suke wa annabi shi ne dalili a ba wani abu bane yayi a ce ka rika dauko shi ne da wani zaki da shi zama yana da abin da ma bai taba mallaka ba shi kuma yana ashirin da ajiyar amma zai ɗauki naira ashirin ɗin mai baya Allah fa ya gani ba shi ne ka ba a wai kawai ta samu labari wannan yana san Allah to da ka bari in zo in tashi ko ni ma na yi kusa da Allah shi ne kuma abin ba ba wani abu ne to da ka duk liman da ga ana yi da hadiyyar da ga ana yi duka dan dan yi ba ni kusanci ne da Allah ba dan wani abu fal qawm yace manya manyan sufaye su ne qawmi manyan waliyai هذا قالوا yadda ka dina hudun nan haka suka bari dan da shi ka yin yaro dan shekara 21 dan yana da shekara 20 da ya rubuta littafi kai da ka yin yaro dan shekara 21 yana kan kadar ma ta yi salam in dadi sai ka aifa alqawm hada qalu haka manyan ruwa suka faɗi manyan wani ba ni na faɗa ba
أنت بادر kai gaggawar aikata abin da ya maka ishara إن أشارت in ashara in ya maka ishara ka aikata wani abu ba kai gaggawar aikatawa
تصب za ka samu babbar rabo za ka rabo da duniya da lahira
وارض شيخك ka yarda da lamarin shehu ولو أبكاك ko ba lamarin nasa zai sa ka kuka a ce ya ce ma kullum kar kai bacci kamar yadda shi Ibrahim ya gaya mana kullum mukaddalai Ibrahim ba su dubu shida da fari biyan mu ma su dubu shida mun ne su ɗari biyar da fari ɗari biyar da dattai to ko da kana ɗari biyar ɗin nan ka da buƙatar kamar za ka yi kuka ka ci gaba da yi ne kar ka damu ko kuma yadda shi ya gaya mana kullum ne na wurare raka'a hamsin kullum ka dage ka shiri ko da kamar ka ya da kumbura kana kallon hawaye na zubowa kana tada shi ka ci gaba da yi sukuri za ka samu babbar wata wata rana kana cikin wannan sallar za ka ji kamar sallar da ƙasa ba za ta iya ɗaukar ka ba ka ɗauki abin da ba za ta iya ɗauka ba dan masu wannan harka shi yasa irin wannan karatu ta zama ba ko kullum wannan karatu in ba a cikin ba za ka rinka jin shi wani iri wani iri idan mutum ya yi nisa a cikin wannan irin wannan ibadu da ake faɗi a yi irin wannan salatoti wai bayan ko kan kana cikin za ka ji kayan nauyi kamar ƙasa za ka ta ƙage ta haka za ka ji kamar duniya da lahira ba za ta yi ɗaukar ka ba saboda waɗannan waɗansu irin wari za su daga Allah suna fakko maka su ne su kuma irin wannan manyan maganganun da kake ji manyan bayan Allah suna yi su suke kawo wannan waɗansu ilmai ne ta tattu daga Allah ba da gaurin wani aka bi ba sannan gaskiya ta zo zuhuri ya zo ɓangare ne yanzu abubuwa ga sanar wanda in a littafi ne in ka karanta ba za ka iya aiki da su amma kwaɗin in wari ba su kan zo ga mutum ya zan mai tsananin gaskiya mai kyakkyawan da su mai soyayya mai kyauta da ɗaya ya zama abin saboda waɗannan saƙo kuna da su zuwa mai daga Allah to shi ne dalilin da ya sa ke tafi sannan shi ya zuwa mana kullum mai sadaka ko da rabin biredi ko rabin waina kullum mu dinga bayar ko kuma ka san kofin kullum kai sadaka shi ya ce karka ya ta inda kai almajiri na rana ta fito ta fada baka yi sadaka ko da rabin gurasa ko da ka bayi mai ka zama cikin sadaka cikin sadaka cikin nawurguri cikin salafi cikin ibada to shi kenan kuma ka kiyaye saban Allah to sai ka ga abubuwan da za su rika zuwa maka ka zama mai haƙuri mai tausayi mai abin da soyayya da dukkan musulmi ba ka kashi ba ka jin komai ba ka jin haushi kowa zuciyar ka lafiya kai saboda ka samu kusanci da Allah abin da ba kake jin haushin mutane kake zage zage kake kwafe kake hikido kake abubuwa da hakura ba ka samu kusanci bane da Allah duk ran da ba a zo kusa da Allah wallahi za ka ji za ka ji mutum da bakin da zai ce na yaje kowa ko da wanda ya kashe ba na a ciki na yaje to ya samu babban abu shi ne Allah wanda ya samu Allah ba sauran mutum kuma ai da wani da ya mutu rashin Allah zai samu Allah amma yin da Allah zai kowa ma shi ne na yaje sai ya samu da wani in an samu Allah man wajaba Allah wajaba kullu shay wa man faqada Allah faqada kullu shay ilahi ma ya waje da man fada daga wa ma ya fada da man fada daga wani kam Allah ya samu komai wani ya rasa Allah ya rasa komai sai da ya tara ilimin duniya ya tara cikin duniya in dai ba Allah cikin ilimin da ya rasa komai wanda ya samu Allah ko da riga ɗaya ce shi duk ta sha fashi bai da takalmi sai kuli ba bai da abin hawa yana yawa ko titi ko da san komai da ke barna Allah sai sunan da abubuwa ya iya ƙarfi ya iya alula ya iya sallah ko ba mun da zuwan kan garba to sauran matsalolin da abin da su shi kan bayyana ne abin da yake wajibi a kan ka san ɗanki ka iya wanka ka iya alula ka iya sallah sauran magana rabon gado zakka ne da sauran abubuwa duka in ya ta zuka ce gaban malamai ka ce wallahi ban sani ba a ce ya ni ya ake yi wannan ba matsala ai ubangijin zakat ya samu ubangijin uban da ya mutu aka rama da shi ma ya samu ai ubangijin da ya saukar da qur'an da ake koyar ilimin nawa ake karantawa ya samu a baki ba nawo amma a zuciya nawo san subhanallah subhanallah to sai ba ka shi ne ma لكنه للخير قد هداك
yadda abin da zan ga maka ko da lamarin da zai saka kuka kai yi ya kare domin cewa shi zuwa da alheri ya ji da shi ne shi ne ka abin da zai amfana da kai shi zai nuna maka yanzu mun ga abin da shi ke gani wani sharadin tsari ga yi an shiga da wato an yi alƙawari za a faɗi za a yi tuzari fi maganin akawali za a yi salati fi maganin af'alu za a yi la ilaha illa fi maganin ahwa to saboda ka an yi alƙawari ba za a daina ba za a yi istibari ne maganin bamu za a yi salati ne maganin adam za a yi la ilaha illahu ne maganin zulmi to saboda ka ga ka yi istibari ka samu ƙarfi daga halalar tuba ka yi salati ka samu ƙarfi daga halalar من شكوى من الزكاة صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله كاتا مدرسي لك على ربي أبنجد الحي شيلوا معنى جديدة الاستغفار هنا مقابلة جاء الظلم صلاة هنا مقابلة جاء العدم لا إله إلا هنا مقابلة جاء الظلم استغفار هنا مقابلة جاء الأقوال لما نجدوك تكتيري نباتا لما نجدوك تكتيري نباتا dan maganganu da kake nan zafi zafi da kan suka ne to iski da zai maganin wannan maganganu sannan ayyuka da kake marasa kyau wataƙila ta kake wataƙila guna kake wataƙila zuwa kake sha to salatin annabi zai maganin waɗannan halaye to sannan wataƙila a zuciya ka akwai girman kai akwai riko akwai hasada akwai ƙeta akwai kundi akwai mafi la ilaha illallah za ta shiga can ciki to magani shi ke nan dalila ta yi amfani da wannan shi ne ainihin manonin abin da ta ake wani to wannan yan uwa idan muka lura za mu gane cewa to lallai shehin tarbiyya yadda shehu hadi wa min rabbina kabiran nasan kamil ibadan imaman zadan to ya kamata duk wani mai hankali wanda yake neman amfani da kansa ya kokari ya nemo irin wannan jagora domin ya amfana da shi amma ba haka ya ke nema ba ba kowa ba ne zai zo yana wa'azi ko yana karatu ko yana ma ka mutu ka na yana wani shi ne shi na tarbiyya a shi ne tarbiyya haka ne za ka iya samun malami yana koya ma karatu da miyagun ɗabi'u ka daure da ƙyar da ta muƙaddami zai ka baka ɗariƙa ita kanta ma muƙaddamancin fa ƴan uwa ya kamata a haka muƙaddamancin ma ya budda shi muƙaddami ya kai izinin fa mutumaki ne ko kuma muƙayyade ne shi yasa idan shehu in aka baka ɗariƙa to ka sani shehu na ya karɓa daga wani shi kuma ya saba daga wani shi kuma daga wani shi kuma daga kai jami shi kuma daga annabi saboda sanin wannan yana janyo karancin da'awoyi domin a zamanin shi jami shi shi kawai yawa ilaji duka almajiran da ta ɗari da ɗari mutum shi da mai kawai shi jami yawa ilaji sai da kaji wanda yana ba da ɗari da ya ga mutum yana ba da ɗari da ya ce a yi ne izini na mu'ayyadi hatta sai muhammad bujari da girman sa da komai wanda shi da ya bar wasiya ma ya rasu shi zai mai sana shi kansa izinin sa mukayyadi ne ba mutlaki ba sai daga baya ne ya samu a cikin kasafi ya haɗu da ruhani shi tijari fitowarsa daga Morocco tafiyarsa Madina ziyara annabi a nan ne ya samu izini har ya ba shi wani hudu amma izinin ya kafin hudu ne su ma su kaddamar da mutum hudu shi ne yanzu wannan da shi yana yin ilahi da shi ne sai ji abin haramu sai kai sai ji asiya ba sai sai ji ali samatu sai sai ji muhammad hadi al-alawi sai sai ji mufassal sakkai sai sai ji muhammad bin abdul wahid fannani to kai ne su da mutum izini a cikin dari da tunani amma duka waɗannan manyan da kake izinin su muƙayyade sai ka ga wanda aka ba shi ko ya kaddama da shi ya duba ya ga shi izinin sa daga waye in ba daga cikin nan bane to wallahi kowa ne ne baka mukayyidi ne izinin in dai ba daga sai an haraji ba daga sai bi ajiya a baba ba daga sai bi an kamata ba ba daga sai bi mamun lahi alawi ba ba daga sai bi muka zama sakadi ba ba daga sai bi mamun bin abdul wahid fannani ba to kowa ne mukayyidi ne izinin to sannan ne daga nan ne za ka iya haurawa kai gaba ka samu shi tarbiyya shi ko shi tarbiyya sai ya zama tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf sannan yana da sharuɗa shi wannan shi ne tarbiyya yana da alamomi yana da ayoyi ba a kai ake zuwa wuri sai ka ga ya cika waɗannan sharuɗa sai ka ga waɗannan alamomi sun cika sai ka ga waɗannan ayoyi sun bayyana a tare da farko sharuɗan ya zama yana da izini sahihi yana da izini sahihi ko da kuwa dan bayan Allah sun ce izini sahihi saboda kowa yana tsaye ba shi aka shi tarbiyya da ahalin abin da waɗanda ba ahalin abin da kuma suna yin magana a ta ashe tarbiyya sai ya zama malami ya koshi da ilimin lahu da barada ya ga dukkan za ka kasu za ka yi suna faɗi a lafiya in Allah ya bada lokaci mai tsawo za mu gangaro har za ka ci abu da shugabannin tarbiyyar masu abin suka faɗi akan waye shi ne tarbiyya yanzu ne ga sharuɗa ya zama ibnu sahihu zawqul karim himmatul aliyatul haratul mafiya farko yanzu yana da zauki ya zama yana da ibnu sahihu ba wa kai shi na kai shi ba a ya taɓa yin biyayya ga wani ya yi hidima ya yi nadabi ya sha duk wahalar da ake sha a cikin tabbacin bayan Allah sannan ne shi ne ya ya tantanta ya kaddama da shi ya maka izini sannan ya maka izini shi ne ta halitta yanzu yana da wani izini kuma izinin daga shi ne ba zuwa shi Ibrahim daga shi Ibrahim zuwa shi Sarabi daga shi Sarabi zuwa zuwa shi Abu Abdullahi zuwa shi Abi Samadi zuwa shi Ibrahim zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana da wani sannan ya zama yana da zauki sahihi wato ɗanɗano bayyanannen ɗanɗano cikin Allah ya zama in yana alola yana ɗanɗana ainihin daɗin alola ɗin ya fahimci ma'anin wanke hannu ya fahimci ma'anin kurkura baki ya fahimci ma'anin shakarwa ya fahimci ma'anin wanke fuska ya fahimci ma'anin maimaita wanke hannu zuwa gwiwar hannu sannan ya fahimci ma'anin shafan kai da zuwa da dawowa ne ma'anin zai kenan sanyi in ya shafi kai yana cin wannan abu in ya sake dawowa ma yana ci sannan ya san malam wani kaza zuwa idan sawo ya tantana wannan ya sani ba kai haka kai ne da kai ne a lura sun kama ya zo ne sallah da daga gama a lura ma kai zai tsinci kan shi gaban Allah kawai tun ba a zo sallan ba saboda tsabar zai yi ko yana Allah ka muka ce ne shi ya riga an gama da shi ba to ya zo gaban Allah tuna alula in ko duka Allahu akbar bai ma san halin da ake ciki ba ballan tana ce wai gudu yana yi gudu ya ji kuri an gyara yau da nan ne sallan da aka ma sai ka sa din ya sajida ya riga ya ga wani ana alula ma ya kai sai da ka fasa ido da mai sama ne da shi ko kaza balle ta kallon da shi da abin da sai ya wani mai gyara ne dan wannan ne da gaba sai na usta bismillah to sai da ke zama yana da sauki sani sannan ya zama yana da himma malaikiya sai bacci da daddare kuma daimin ma wucin azumi sannan talauci ba ya razana shi kaskanci ba ya tsorata shi turarin makiya da hargajin su zai raba na shi ne himma maɗaukaciya dole zama haka idan ya zama yana tsoron talauci ko yana tsoron ƙasƙanci ko yana tsoron sharrin makiya ba zai iya zuwa da almajiri ko ina ba shi ya zama zai tsoron wannan kwata-kwata tsawar makiya yana jin kamar sharon da fara yana jin kamar haushin shari'a yin tsorata da shi to sannan na ƙarshe ya zama yana da hali na ƙwarai kowa zai buɗe baki a kansa ya ci magana kafi a ce a wani mutum ke ci a wani a yi ɗabi ko ba a yi na ƙwarai dole ne in za ka riƙe shehu na tarbiyya sai ya zama haka sannan kuma an shakkanta masa farko ya zama ya sauka a cikin wato masauki matafiya zuwa ga Allah ya zama ya samu makaman yaƙini ya shiga ciki kuma ya sauki kuma sanin zurfi da hali da makani ba wai alisa ya karanta ba tun wani abu ne yake ya tantana abu ya fi yaki ba ya karanta ya alisa ne in an ce tawakkali tasmini tawhidi kudin sanin duk gaba ɗaya ya tantana su ba karanta wa yake shi zai fi ta cikin kamar dai inganta tuba da sharuɗan tuba ɗin dan kunnen tuba ya zama ya sauki sannan ya zama ya kyauta ɗan tsayin kar ya zama kwaɗayi sannan ya zama gudun duniya mai tsoron Allah mai yarkani ramar ubangiji sannan ya zama mai tawakkali mai haƙuri mai yarda da lamarin ubangiji kuma ya tattala biyu a riga wa tafiye ya san bambancin riga ya san bambancin tafiye shi ne tafiya dole sai ya zama wannan sharuɗan sa ne sannan idan ma abokin soyayya ga musulmi ma'abocin soyayya da dabbobi su na farko ya zama yana son sauyin dabbobi da zai iya aje kazzakara a gidan da su ba ta bisuwa in ya zama yana iya aje kaza bai ba ta abinci ba to zai aje wuri bai ba shi madadi ba ya zama mai sausayin dabbobi su sannan ya zama mai sausayin harfa Allah shehu shi ma da martana yana da ya ta kai ba wai ta dole ba wanda ya kai makami shehu murafi ko motar ta ce ta kai ya kuka da mutar hawa ba sai an duba ba sai da haƙƙi ne ya kai ya maka ko ma shi ko da ya kai ya kuka yana ki ya tsaya akai shi wurin kan kawa ka duba shi ma yana da haƙƙi ka gode wa Allah da ya ba ka karka kai maka shi haka in ko ka kai ba to karka kai ba ka tafi a haka duk ka fasa kuka ka sauka to waɗannan sannan ne kuma a bayan halitta ɗan adam ya zama yana tausayi waɗanda ba musulmai kiristoci yana janyo su da wa'azi mai kyau ba zai da nasiha kudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawdati bil hasanati yana yi hikimomi da dabaru da kyaututtuka da abubuwa in kirsma zai zo zai ta hali kirsma zai a annabi isa ai annabin mu ne ai ba Allah bane ai kunji kunji yanda ake ai kunji kunji kunji kunji cikin hikima da dabaru ba ba shi ba dole ba sannan kuma ya dawo kan waɗanda su kuma mumune ne sannan ya dawo kan musulai sannan ya girma masu jiki haka haka haka har ya kai ga annabawa har ya kai ga shugaban da ta annabi Muhammad sannan ya zama mai girmama mai soyayya da ubangiji to wannan shi ma yana da cikin shauka na shehin da zai zama shehin tarbiyya in bai zama haka ba ba in zai zai sabbin tabbobi balle yan adam zagi ne tsakanin da kiristoci zagi ne dole ba zai yi ba tsakanin to ba zai iya yin wannan aiki ba sannan ya zama mai muraƙaba ya zama ya kankana muraqaba ya kankana mushahada sannan ya samu bambanta tsakanin ruhani ya san adam da gangan shi da sai idan ya kai kuma madadi ruhani ya zai ba ko shi ne ba waɗannan fasila abin da ya kamata a sani da shehin ni da shehin tarbiya wanda zai yi san mutane zuwa ga Allah bayan magana wani iya kaza ya iya kaza ya san menene kaza duk ba wannan ake magana ba in waɗannan suka samu to ya ishe ta halitta zuwa ga Allah ya zama ya bambanta tsakanin ruhani dan adam da gangan jikinsa sannan ya zama ya samu suluki ya ɗanɗana suluki sannan ya ɗanɗana sabba kuma dan kada ya zama tsari zalla ko kuma ya zama majdubi zalla a ya zama tsari majdubi ko ya zama majdubi tsari sannan ya zama ya samu fanayi ya samu fanayi sannan ya zama ya samu fanayi kuma sannan ya zama ya kyautata ainihin hukuntar hukuntan tsarki da na ado da yadda ake ake zaman zikiri duk ya san sannan ya zama ya sha daga abin da manyan bayan Allah suke sha manyan su gaba ya zama ya ɗanɗana sannan ya zama ya samu dukkan waɗannan abubuwan da muka gana din nan to shi ne ya iso cancanta ya zama shekhan murabbiyan khabiran nafiyan kamilan zani imaman salih har zuwa na suka kai idan waɗannan sharɗin suka samu fa inda ma kanu bi hadha al-khatmi kanu jami'an anta shaykh ar-rakb in dai waɗannan abubuwan da suka gana suka samu ga mutum to ku haɗa da shi mutanen su ba yi fashi da ku ce ko an ki ko an ko kai jagoran tawaga ne inji duba ne ke idan mu ne ya gane wannan karatun da muka yi kamata mutum ya naɗa kai shi ne ba shi ke maka zo ka kama ba da dariba ko ka zo ka tara mutane ka gaba su tarbiyya haka kawai maka san waɗannan abubuwan da ake magana har sai shehu ya maka izini kuma idan shehu ya maka izini sai in ya maka izini ka sanar cewa an maka izini ka ja bayi zuwa ga Allah amma matukan mutum ba ya maka izini ba ko kuma a so ma da ke ma so ma da jagora to wannan babu wawa a duniya kamar shi duk mutum da ya zo yana jin mutane yana ba su tarbiyya zai da jagora ba a yi masa izini ba ko yana da ilimi ko zai da ilimi wawa ne ba har ma tura suna yin wata waka suna cewa wa in ta shayya ka biyo da izini min ko shiri ba na da kulli ba da kulli gabi man qala ala shaykh fattauni bi ghayri idni fa huwa zujri aw yadri bi ilmi min nabiyyi bila tuqa fa za ka ga sunni suka ce duk mutum da ya naɗa kai shi ne ya rawani ya sa malamai na koshali ya tare yara kai su kudi da kudin da suke ya zo yana da kan fikirorin tarbiyya ba a yi masa izini da kai ma da jagora suka ce to ya sai da kansa kuma ya fa da su da uwa kudi ba ne ba shi ne ma'anan ba a da kulli gafi ya fa da dukkan ya yi asara wanda ya ce ni shehu ne ya ce halitta ku zo ku ji ba ta da izini ba to wannan ma'abocin hauka ne hauka ko da ma yin shi ne da san zuciya alhawa shi ubudin min al-qulub san zuciya yana da cikin rasta na hauka duk mutum da yana san zuciya to ko ka ta ko hauka na shaye shaye da surutai akwai mutum za a yi tsaf amma ma wata ciwo wannan za ga mutum lafiyayye sosai ana harka da shi amma wallahi akwai shi ma wata ciwo ko wani abu ya faru za ka gani ya za ta yi na hadisi cewa wanda ya magana za mu gane shi take wanda bai magana bai yi shi za mu gane shi a cikin kwana da in da muka zauna da shi ko bai magana ba za mu gane shi dole aikin su zai zara mana wa'ayi wanda ko yi magana ta ya tura kai da shi sai da a maganar da suka ci gani aunar da in ji ilmi min ladunni wala bila ta ga wala ta ga sunni ko kuma ya ta shi da ilmi daga Allah ai shi bai karatu ne kowa ba ha kawai ne kawai da ganin da ilmi kuma aka duba a gaba tsoron Allah tare da shi su ba su ce wannan ba su ne ba ba ne ko suna na bane kuwa da sarrafa shi kawai Allah bai tauba mutum ilimi da rasa ga wani ba ta ga yana tsoron Allah ha kawai mutum mafi haramun makaryaci mawagari mahasari magulaci ba su ci farawo kawai shi kuma Allah ya yi masa ilimi na duniya da gaba kirkiro maka wani abu ne ya bar wannan halal zai iya maka duk abin da zai maka Allah ka kare daga bayan dawa ba a cika Allah zai iya ko amma shi ne tarbiyya wanda zai yi kwa bayan zuwa ga Allah to so kake idan kun zo daga gari ya raba muku makamai ko ko kuma inda zai yi tafiya nemo masa mata a wannan ya zama wasa kuma ke kai ba za ka zo kana da wannan ɗabi'a ne ce ka fata kuma yau shi ake nemowa ai ka ya zama dandalin wasa ke ne ya zama gidan ya zama hotel lokacin zawiya ta ta ce za ta bi mene da ke da za ta bi can wurin dabbalewa to sai aka ce halatta ba to wannan shi ne ma'ana to sannan da wani faɗakarwa su da ke ce zai kuma kaddamu a hadisin fiɗin ne mutumin kullu yadda ba ku ilimi au ta ƙarfi ma'adi dalilin ma yadda kan fatahu ba a kaddamar da mutum a dalila kan wani shekaru a ce a ya ce ai shekaru su tamanin bai ruba shekaru an kaddamar da kai ka ga mutane zuwa kan ba a wani wanda za su ilimi ko a sanar da yana ya ce karatu ni ne yana karatu ya ce farko ilimi su ba su kace wallahi shi ilimin da bai isa ka sama da shi dan harkar ba harkar karatu ba ko kuma a wani takadar adi ya daɗe da karɓar ɗari a ai ya daɗe ai sun zo shi ibrahim a sun ka tsune na gaba gaba karfe mamaki da kaji yana da cikin muna a kai ba wallahi sallar daga bayan ne da rashin amma san da aka buga rashin munafiki a wajen da ba a fata ko kuma duk ba wannan duk ɗaya su ba su kace kai babu magana cewa wani kafiri a shi balin da masu kaddam fatahu kai abin da ya sa ake kaddamar da mutum a fashi ijala ce ya tantance in tarbiyyar ruhin mutane ya zama mafhumi kai mafhumun alaihi ya zama masa fatani shi ko mafhumi bai ke ce kuya in ka zo ka zauna da shi za ka gani ba sai ya yi magana in mutum yana da fatani cikin Allah to zama da shi kurum zai warka da kai za ka gani to shi ne faɗakarwar da suka yi to sannan ya zama yana da alamomi cikin tarbiyya kamar yadda imamu kazali ya faɗi ya zama yana da alamomi ya zama bai kwaɗayi abin da ke hannun almajirai bai kwaɗayi shi yasa imamu kazali ya ce falmurshidu ko wanda zai kuma karkara da min baɗi hukumar mali wal jayi وتأسس البنيان تربيته على يد مرشد كذلك وهلم حتى تنتهي السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذاك بعض الرياضيات كلمة الأكل والكلام والنوم وكثرة الصلاة على رسول الله والتركة والصوم واقترف نورا من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم واستعرض الصوت الحسنة والأخلاق المحمودة من صبر وشكر وتوكل ويقين وإيمان وسخاء وقناعة وأمانة وهند وتواضع ومعرفة وصدق ووقار وهياء وسكون وتعني وأمثاله وتطهر من الأخلاق من الأخلاق الذميمة كالكبر والبخل والهسد والحسد والهرس والعمل الطويل وتأني ونعيها وسلم من تأصيل المتعصبين واتجنا العلم المتكلمين بالعلم المتلقى عن رسول الله wannan shi ne alamar shehi wurin ya zama a zuciya ka san kuɗi ya fita duk kuɗin ka duniya za ka ka ba ka yi shi ta shi ko da kullum za ka kawo abincin gidanka ka kawo ragon kullum a yanka a soya rabi a gasa rabi a zo ana yaga ana zuwa ana dariya in ka taɓa Allah zai sai ka ka tafi kawai in ma da namun a bakin zai cutar da shi zai ci hukuncin ka kake kada ka ba shi ne zai zama shi ne amma mutumin da za a zo a tona masa duniya a tattaba ubangiji a taba annabin Allah yana wannan ba shi ne tarbiyya ba shi ne tarbiyya ko ne kake masa in ka taba Allah ko ka taba annabi na an ka tashi aiki saboda ka dole mu ya zama sannan yanzu ya kafa tangentan din shirin tarbiyyarsa a hannun mulki kamin ya zama jagora sai da yi wani ba zai ya kai sai a ta a shi bai taɓa wani ba amma shi a jiki bai yi ba dole sai ka ba a jiki sai bai taɓa bin wani ya mata shi da kirki ya yi hidima ya komai sannan ne zai zama saboda ka dole ne falsalarsa ta zama an wani an wani an wani an rasulullah sannan ya zama ya ɗanɗana ba'arin riyayoyi ya yi halwa ba ɗaya ba biyu ba ya ɗanɗana ƙarancin cin abinci da ƙarancin magana ya ɗanɗana ƙarancin bacci shekaru da yawa ya saba da zama ba bacci sannan ya zama ma'abocin salati ga annabi da yawa sannan ma'abocin sadaka da azumi sannan ya karɓo haske daga hasashen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sahara da ɗabi'u na ƙwarai a anguwarsu da kuma yanzu anguwarsu kowa ya so mai yana da ɗabi'a ta ƙwarai sannan ne zai fi shi tarbiyya ya zama yana da hakuri yana da godiya yana da tawakkali yana da yaqini yana da natsuwa yana da sauka kuma yana da wadatar zuci bai da kwaɗayi sannan ya zama yana da rufin amana sannan yana da ya zama yana da tawazun kankan da kai sannan ya zama yana da ma'arifa ko zai da nahau sannan ya zama yana da gaskiya yana da natsuwa kada bai hannunsa bai sata bakinsa bai ƙarya kababar da ba ta zuwa wani banza da'iman wuraren turki ko ba sannan ko zuciya ta zauna ko ya ci ta Allah alama zuciya ba ko ta Allah za ta gado dina ba ta sannan ya zama ma'abocin kunya ya zama ma'abocin da sai zuciya da'iman annabi za ka gani annabi za ka gani ba wani rudani tare da shi sannan kuma ya zama ya tsarkaka daga miyagun da jini ba ya da girman kai zai da ruwa zai da hasada zai da riko zai da kwaɗayi zai da tsawon guri sai mun gina gida iri kaza ko sai mun hau mota iri kaza ko sai mun tsadu iri kaza ko sai mun auri mata iri kaza duk da wannan ya za mu kai wurin Allah ga mu ma sai mun kai ga abokan tafiya ta farko ne mun kai ga abokan tafiya ta farko ne zai zuciya shi jagora ne shi ne kai abokan ka da abokan tafiya sannan ya zama dole neman tashin hankali daima shi a matsayin duk abin da za a yi ba da haƙƙin shi ma in dai za a zauna lafiya zai nemi tashin hankali sannan ya zama ya aminta daga ta'assubancin masu ta'assubanci waɗanda ya ba ruwansu da maganar wai kai na Allah ne a kai ba yaran mu bane ko kai ba ba ba ba kabila mu bane ko ba ɗabi'ar mu ɗaya ba ko ba garin mu ɗaya ba ko kai ba kaza ba a ba maganar wannan kawai ya mutum yake a wurin Allah kawai ko ba yaran ku bane ko ba shi ne kuɗi ba ko ba malamin kuɗi ba in ya zama na Allah ka sallama mishi ba magana da haƙƙi ko magana da kiyayya ko magana wani abu daban ya zama ya aminta daga wannan da zai iya zagi wani ba dan duniya sannan zai zama shi tarbiyya sannan ya zama ya wadata daga ilimin malamai wanda da ake karɓa a misali domin yana karɓar ilimi daga manzo Allah kai tsaye amma ba wai wannan abin da su wannan imam da gadi ne ba wannan ba wai yana nuna shi ko na umma ko na shi ki ya yi ne neman ilimi ba shi yake ne idan irin wannan maganganun suna fita daga bakin masu abu ka dinga yin tambaya ba haka su ne a zai yi ilimi amma ilimin da yake karba daga annabi ya fi masa tsada ya fi masa daraja ya saukarsa daga kima fiye da wannan ilimin da yake karba wa mutane shi ne ma'ana to ina ganin in mun ci gaba shi kan imam al-ghazali da ya roƙa da shi fa ittiba mithla hadha al-murshid huwa ayn as-sawab wa sabr bi ibn minatu la siyama fi hadha zaman al-qasir fa inna yuqaddasu fi man yubti al-irshada wa huwa fi haqiqati bi anna ila Allah wal ladhi بل ادعى كثير من الملمين الارشاد بمخالفه الشريعه بمطهره الى الله والنهي وبسبب غلبة هؤلاء